الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيا همة الشيخ خبري لنا بهذا المخضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنستوا رحمكم الله Alhamdulillah akwai tambaya نعم wata baiwa Allah ce take cewa a baya a, mijinta yana da hali to amma kuma baya taimakawa gidansu ma'ana gidansu da kanshi kenan نعم to ta kan ɗan ɗebi abincin shi haka ta kai musu amma ba tare da ya sani ba نعم الله أكبر to shine ta ce sai kuma yanzu daga baya sai kuma ta ji abin da hankalinta bai kwanta ba amma dai ta daina da take tambaya rashin hakan ah, da laifi ko kuma ba komai tunda dai taimako ta yi ita ma Ai ba na ta bane ai na'am ta yi taimako da wanda ba na ta ba ba taimako ta yi ba sata ta yi Allahu akbar ba ta da wata mafita illa ta nemi afuwarsa cewa na kwashi abinci lokaci kaza ko na kwasa da yawa abu ya kai mun gafara sai ta nemi afuwa Allahu akbar.
in ko ta san ta nemi afuwar kila auren zai mutu to wannan kuma sai ta zo wajen manyan malamai su malam isa Eh, amma ba kyau ba kyau Allah ko gidanku ba su da abinci allah bai wajautawa shi mijin ke ya ciyar da su ba tausayi ne da damuwa sai dai a yi addu'a Allah ya wasa amma dai in dai an ɗiba an bayar an yi sata wannan taimakon bai kai ba kuma babu mafita sai an nemi afuwarsa an gaya masa ya ce to ba komai ya yafi
don shi ne ta nemi izinin shi mai gidan ko kuma tana jin kunya ne eh shi ne ina jin kasan kasan wasu mata da jin kai Eh, gidan ku ba shinkafa yana kika ga ta jin kai a'a ai sai ki faɗa kina so a taimaka ba da ɗan abin da za a kai musu ba ke ki ta ci anan kina jin abin ba daɗi ba Mm.
Allahu akbar saboda haka ta nemi afuwarsa shi kuma dan Allah in ta nemi afuwa ya mata hanya sosai a ɗan dangar kai mata ya yafe kar ya damu Gaskiya.
Eh, ita ya- ya ce mai biyayya mai son iyayenta hidima ta yi sai ka dama mijin kirki yana taya matarsa hidimar iyaye ta gama da su lafiya kamar yadda ita ma mata take taya mijinta hidima ta iyaye har su gama lafiya Eh, hidima ta yi sai ka yafe mata kuma ka samu wani abin da za ka dinga ba ta dama lokaci da lokaci ana aika musu sai kai ma Allah ya daɗa buɗa maka don iyayen matarka iyayenka ne Allah ka ba mu dace.
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون Allah ya ce awalam ya raushin yalla babu suna duba ne su bayi mana wato izuwa abinda Allah ta'ala ya halitta na daga abu ma'ana na daga halittunsa daban-daban na daga bishiyoyi da duwar wasu da ƙasa da sammai sai kuma Allah ya ya ya hali zuwa bishiyu ce ta tafayya o zilaluhu da inuyoyin wannan aulatin nasa take wato resantuwa take kuma yin wato mm, rangazawa shine kamar reshen bishiya tana yin rangaji ta juya nan ta juya nan Na'am.
shine yake cewa zilaluhu inuyoyin na wannan bishiyoyi tana wato ainihin karkata an lamini zuwa dama ko washe ma'ali zuwa hagu ta yi nan ta rangaza nan ta yi nan sujjada lillahi halin kasancewa ta tana mai sujjada ne ga Allah nisa na kaga bishiya tana rangaji ta yi nan ta kaɗa nan ta yi kawai sujjada take da Allah to duku duba zuwa wannan halittar mana in ji Allah daga cikin halittunsu shi Allah ya sha bamban da waninsa shi yana gwada gwanin takankin kansa da kansa sai Allah ba ni ne ne kaza ba ku dubi kayan halitta ta mana ni ne fa nai kaza kuma Allah yana bayyanar da kyautarsa ba gori ba ne ba ni ne ne muku kaza ba na baku kaza na baku kaza wannan alara Allah ce take da wannan yace doyanan bashiyu da suke rangazawa dama da hagu suna sujada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wow su ko waɗannan bishiyoyi dakhiruna suna masu kaskantuwa ne ma'ana suna masu ainihin kaskantuwa ga Allah ne suna kaskantar da kai ga Allah wannan wata balaga ce kuma irin ta Allah aka ɗauki jinsin gairul aƙil aka hida ba da shi ga aƙili bishiyu kuma aka ce dakhiruna mana tana mai kaskantar da kai ga Allah tana rangaji tana ba da inuwa nan ta rangaza nan ta rangaza nan tana mai sujjada da gaisuwa ga Allah ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون Kun da Allah ne tabaraka wa ta'ala abinda yake cikin samai da na kasai baki daya suke yin sujjada da gaisuwa ga Allah wato an yi rinjayar da janibin wato ainihin gairul aƙili saboda a galabiyarsu kowa da kowa sun haɗu da masu hankali da mala'iku da mutane da dabbobi da duwar kowa da kowa yana sujada ne shi sa Allah ce ma fi samawati wa ma fi lardi min dabbati na da daga dukkanin wato halitta mai diddike a ƙasa duka mai kwantar da kai ga Allah ce suna masu sujada wal mala'ikatu haka nan ma mala'iku an keɓance su ne da ambato don girmamawa ne tunda Allah ce ma fi samawati wa ma fi larari min dabbatin to mala'iku ma duk suna ciki amma sai Allah ya kuma ce wal mala'ikatu da mala'iku su ma suna yin sujada ga Allah wahu hakika su bayi baki ɗayan su la yastakbiruna babu suna masu yin ba sa babu suna masu yin girma kai ga Allah in ka faɗa ka ka shigar da kowa da kowa saboda mafi yawan bayi sun miƙa wa Allah kai karka dubu waɗanda suke ɗiyin sujada suka yi kafarci yan uwan shaidan sai a ce bayi baki ɗansu ba sa yin girman kai ko ko ka keɓantar da mala'iku da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓantar da ambatan su ana yace wal mala'ikatu da mala'iku su ma suna yin sujada ga Allah wa su ko mala'iku la yastakbiruna ba sa yin girman kai daga barin bautar ubangiji يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون su ne dai mala'iku suna masu jin tsoron ubangijinsu Allah min fauƙihin ma'ana halin kasancewa daga ɗaukaka su ma'ana uban suna masu jin tsoron Allah ta burbushinsu ma'ana shi Allah ne samansu shi yake yadda ya so da su saboda haka suna jin tsoron Allah kulliyarsu min fauƙihin daga samansu gaba ɗaya suna jin tsoron ubangiji sannan wa ya falona mala'iku suna aikata ma yumaruna abin da aka umarce su da shi daga hadara Allah وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون Wannan Allah ya ce, wa Allah Ubangiji Allah shi ne ya faɗa ya ce da bayi la tattakhidhu ilahaini kada ku roƙi ubangijai guda biyu ba Allah ba isnaini biyu dai wannan takidi na ilahaini isnaini ilahaini ubangijai biyu ubangiji biyu dai inna ma a takaice dai huwallahu huwa shi ubangiji Allah ilahun ubangiji ne wa'idun guda ɗaya babu wani abun bauta da cancanta sai shi shine mai allantaka da wahadaniya fa iya ya farhabun ni dai ubangiji Allah ya ce bayi ku ji tsoro na ma'ana da barin bauta wa wani na
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون wala kuma fi samawati wal ardi abinda yake cikin sammai da ƙasai baki ɗaya na Allah ne halitta da bayi da komai da komai duk abinda ka gani dai nasa ne shi ya halicce shi shi ya mallake shi wala huddinu addini kuma shine wato biyayya da kuma riko da addini na kadaita shi na Allah ne kuma siban wannan kuma mai dawwamuwa ne ga Allah wannan da'a shi ake dawwama da bi da kuma riko addini afa gayyar Allah ta taɓuna shin yalla wani ubangiji Allah kuke jin tsoro ne kuke haɗa shi da wani istifami ne na inkari ko kuma taubihi na'am وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون Allah ya ce wa ma bikun ya ku bayi abin da ke tare da ku na ku min ni'imatin na daga ni'ima fa min Allah daga Allah ne duk abin da ku gani na ni'ima ta duniya ce ko ta lahira ce ni'imar ilimi ce a ni'imar kuɗi ce ni'imar lafiya ce kai dukkanin ni'ima da nau'o'inta duk abin da bayi kuka gani tufa minallahi daga Allah ne a nan duniya ko a lahira saboda haka dole ne a gode wa Allah komai da komai daga gare shi yake zuwa kar mutum ya tsaya ya ce ai ban da kuɗi ko ban duk abin da ka ji kanka a halin da kake ciki akwai ni'imar da kake da ita da wani bai da ita kuma ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba wa bayi da abubuwan da yake mana a kowane lokaci da kowane to idan ca za a yi je kaka nemo ka samu ka siyo babu wani mahalukin da zai iya sayan ni'ima kai ni'imar shakan numfashi na hanci ɗaya ko ido ɗaya duk halittar Allah ba mai iya yi sai Allah wannan kaɗai ta isa saboda haka wa ma bikum min ni'matin famin Allah duk abin da kuka sani ku sun mai zama sakun duru sannan idan kuma wato ciwo ko cuta ko wata kaddara ko talauci ya same ku duru duk dai wani abu mai cutarwa shine duru ciwo talauci wani bacin rai in ya same ku kuma fa ilaihi taj'aruna zuwa gare shi kuke gaugawa maza maza na daga sauti da neman taimako mana zuwa gare shi kuke yin roƙo kuke daga sauti ga Allah da neman taimako da addu'a ya tunkuɗe Allah ka warkar da mu ba wani mai ciwo ba wani mai waiwai face sai ya koma ga Allah thumma idza kashafa ad-durra ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sannan kuma idan Allah ya yi muku wannan damuwa da wannan ciwo daga barinku idza fariqun yayin nan sai ka ga wasu jama'u kuma wani bangare yushrikuna suna masu yin shirka wato bi rabbihim da ubangijinsu saboda rashin godiya
yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun yakfuru suna yin haka ne domin su butulce bima ataina hum ji Allah abinda wato muka ba su iltifati ne min al-ghaib kuma ko wato yace na daga ni'ima fata mata'u saboda haka ku ji dadi wato ainihin da hada ibada ku da kuke da wani ko kuma ku ji dadi da abin da kuka samu na duniya kuna saba wa Allah ga kuɗi ga lafiya ga komai da komai kuna to ku ci gaba da jin daɗin nan sau ku ta'alamuna da sannu za ku yi sanin ya lamarin ku zai kasance wannan sanin ba sai an je lahira ba wanda ya samu nemar Allah yake saba masa yake aikata abin da ya ga dama to ba komai ƙarshen lamarin ake ji matsalar ba wai sai an je lahira ba shi Allah yana hukuncinsa yana azabtarsa ba sai an je lahira ba in dukiya ce da kai in wata dama ce da kai ran da ya kwace kasan labarin shi sa idan Allah ya ba bayi dama su amfani da ita kar a zo saufa ta'alamunan nan idan Allah ya baka mai da hadisi ya inganta a hadisi kudusi in Allah ya baka dama ka taimaka wa yan uwanka ka taimaka wa bayan Allah duk a halin da kake ka tsaya ka yi taimako musamman mawadata wa musamman a halin da ake ciki na yanzu in na ce na yanzu ina nufin na shekara 2022 don yaran fito balo-balo halin da ake ciki bana yawwa masu shi su yi taimako ga waɗanda suke da rauni domin allah ya faɗa hadisi guda sai ya ce masu kuɗi don hadisin Allah ta yi al'agani ya wato don fasara ta da hausa kano masu kuɗi Allah ya ce wakilaina ne akan iyalaina su ne talakawa wal'agni ya uwu kala'i walfukara o iyali to idan masu kuɗi wakilan nan nawa suka yi taimako suka agaza wa iyalan nawa talakawa ne iyalan Allah in suka taimaka musu Allah ce to sai kuma ƙara musu nima wanzan musu da arzikinsu amma idan wakilaina suka yi wa iyalaina rowa sai in kwace abin da na basu na arzikin nawa da za su yi wakilci in ba su ba komai in ba wasu bayan na su zama wakilai na su agaza wa iyalai na saboda ka duk mai wata ni'ima da yake so Allah ya wanzan masa da ita ko kaka take za a yi kokari ya amfani da ita wajen taimakon bayan Allah musamman halin da ake ciki na azumi abin da Allah ya hore taimaki dan uwanka ka yi kyakkyawan mu'amala da shi in ko mutum ce ba haka ba zai je ya ci gaba da abin da ya ga dama in wani honorable ne sannan honorable din zai kare za ka ji ba daɗi in kuɗi ne sannan Allah ya canja ya bayar ya ba wani daga cikin bayi da zai abin da yake so kai kuma ka zama fanko kai ma za ka fi saufata alamunan kenan Allah ka ba mu dacewa na'am wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum تالله لتسألن عما كنتم تفترون su ko masu bautar gumaka da suka haɗa Allah da wani Allah yake cewa suna su ne mushrikai suna sanya wa yaj'aluna suna sanya ainihin wato nasiban marabo bi ma razaqnahum da min ma razaqnahum na daga abin da muka arzuta su da shi sai su yanki wani rabo su sa su ba da shi lima la ya alamuna ga abin da ba su yi sani da amfaninsa ko cutarsa ba su ne gumaka su ba su san gumaka ba su da fa'ida komai ba ba su da ikon cutarwa ba su da ikon amfanarwa amma abin da muka ba su mu allah na arziki na noma na dukiya na duk wani abin amfani mai daɗi da muka ba su sai sun ɗeba sai sun ware sun ce ga na gunki shine daga abin da muka arzuta musu suke warewa su ba wa gunki shine Allah tabaraka ta'ala yace tallahi lanasalan haƙiƙa tabbas Allah ya rantsuwa cewa da sannu sai mun tambaye su am ako sai mun tambaye ku ku bayi amma kuntum taftaruna su masu bautar gumaka kenan a bisa abin da kuke kage da shi akan Allah kushe yana da wani abokin tarayya har ku kwashi dukiya a ware Allah ya ce to da sannan za mu tambaye ku akan wannan za ku ba mu bayani Allah ka kiyaye to kaga su gumakan haka suke yi a maka kowa mai kuriya ka zai ɗebo kowanne da rana kaiwa dukiyarsa za a kaiwa gunki in noma mutum ya samu abinci akwai na gunki in wani abu aka samu aka ce aka yanka dabbobi akwai na gunki wannan hauka ya isa to Allah ce da sannu mu ba ku arzikin musu Allah kuma waɗanda kuka yi tarayyarsu da mu kuma ku ɗiba ku kai musu ba sa iya amfanarwa ba sa iya cutarwa ba san kun kai musu ba ma balle su ci an daɗe ana da 'yan fashi masu kulawa suke kwashewa kaga wanda yake tsaye da kulawa da gunki an kawo gunki kudi an kawo gunki nama an an tafi ana yi musu murna kun kawo an karba an an ji masu zo wani masu kawo wannan an kwashe gunki na ci ne masu kula ne kaga shi an daɗe ana iskanci
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون سنة waɗannan kafirai suna sanya wa ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya'ya mata sun ce Allah tabaraka wa ta'ala ina da ya'ya kuma ya'yan nan mata ne su ne mala'iku almala'ikatu banatullahi haka suke cewa ai mala'iku ne duk mala'ika mace ne duk ya'yan Allah ne amma walahum ma yashtahuna subhana sarki ya tabbata ga ubangiji daga barin ɗa ba Allah ba da shi Ubangiji lam yalid ne wa lam yulad ya tsarkaka da abin da suke rayawa wa lahum ma yashtahun su kuma abin da suke sha'awa shine nasu ɗaya maza ya'ya maza sai su ce sai su amma ya'ya mata na Allah ne mala'iku tun da ba sa son ya'ya mata to inda kirki da adalci kwa bare abin da ba kwa so ku ce shi za ku ba wa Allah tun da kun ce dai yana da ya'yan mata to tsarki ya tabbata ga Allah daga barin abin da kuke rayawa babu Allah babu ɗa ba uba ba uwa Allah
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
wannan shine abu na biyu da jiya muka faɗi ɗaya mutum ba zai je aikin haji ko umra ya je ya gama ya dawo bai wahala ba lastun bi baliki illa bi shaƙi lamfusi na biyu kuma mutumin da Allah ya ba 'ya'ya maza da mata ba yadda za a yi ya ce shi ya fi son 'ya mace a kan ɗa namiji in kaga an samu haka sai dai ba yadda aka so ba idan aka samu 'ya macen ta fi hankali da mutunci da imani to sai kaga mutum ya fi son 'ya'ya matan amma kawai a baka 'ya'ya kuma a shiryayyu masu daɗi to kowa za ka ga ya fi son ɗa namiji ne haka Allah ya tsara zuciyar shi ne malam ya ce shi ne kuma kowanne ga shiga a cikin alkur'ani abinda zai nuna maka haka shi ne malam ya ja mana wannan ayawai za bushira a hadu mabilin sa zalla waje ko musu waddan ko kuwa kaze ana cewa balle a zamanin jahiliya ana cewa an haifi ɗa namiji sai ya murna amma ana zuwa a gaya man mata ka ta haifi ɗa mace to abin duk da yake kusa da shi na duka sai ya mako wa ma mutum wai za mu shira a hadu ma bilinsa su sun ce kuma ‘ya'ya mata na Allah ne amma su kuma kowannen sun aka yi wa ɗayansu bishara da cewa an haifan masa ya mace zalla wani hugu sai fuskar sai ya zamanto musuwaddan abin bakantarwa mai jirkitawa ta baki saboda bakin ciki ko huwa kasimu yana mai haɗe fushi yana mai damuwa
يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب نعم ألا ساء ما يحكمون hukumomin ke sai ka ga wannan aka yi wa bishara matarsa ta haifi ya mace a zamanin jahiliya ya tawara min alƙawmi yana ɓuya daga barin wajen mutane jama'a suka su gan shi saboda baya so a gan shi a ce ai an haifan masa ya mace ba ma yadda mutane su gan shi min so ma bushara bihi saboda munin abin da yake ganin an masa bushara da shi da kuma tsoron karma a gan shi a ce ya samu ya mace san ba ma ya bari a gan shi sai ya shiga shawarwari da kai kawo ayin sukuhu alahun ya rike wannan abin da aka haifar masa ya bar shi ba tare da ya kashe shi ba amma a bisa wulakanci tunda ya mace ce kawai a rike ta a batta a wulakanci a dinga dukanta ya mace kenan a rike ta kawai a batta a gidan a ta sa ta aikin wulakanci a hana ta abinci a dinga dukanta ta ta ciwo ta ta ramewa shi haka zai yi don am ya dusu fitira ko ko ya binne wani abu da aka haifa na mace a cikin tarbaya kawai ya huta ala Allah ya ce ku saurara sa'a ma ya hukumu abinda waɗannan wato ainihin mutanen kafirai suke hukuntawa na ainihin kin ƴaƴa mata da wulaƙanta su da binne su abin yayi muni kwaraitar da shi saboda haka a wannan ayar kaɗai ta isa ko ba wata aya da ta nuna addinin musulunci ya girmama mata annabi muhammadu ya fito da daraja ko a nan mace ya kamata ta bi allah mata su bi sunnonin manzon Allah su girmama Allah su girmama manzon Allah saboda addinin nan da manzon Allah Muhammad ya zo da shi shi ne ya fito da mutuncin mata ya mai da su mutane duk wani wulakanci mace ta sha shi yanzu ma cewar zuciya tana kyan ma a ce mutum an haifar masa mace addinin musulunci ya raba bayi da wannan kakaf yanzu kawai musulunci da abin da annabi ya nuna mana ko mai za a Allah zai arzuta ka da shi kawai Allah baka mai albarka ya mace nawa ce ta fi ya maza goma a gida mafi yawa manyan bayan Allah da 'ya'yansu mata suka ji daɗi da su suka yi murna da su suka rayu da daɗi mun gani saboda wannan to addinin musulunci da manzon Allah shi ya zo mana da wannan daɗin saboda haka idan za a samu majasubai cikin annabi ya kamata a ce mata sun fi ma yawa saboda annabi ba abin da bai janyo musu ba na alkhairi a zamanin da an ɗauki mace kawai tana cikin kayan alatu inda ka san za ka so kwanuka da kwallar da tasa a sa a ɗaki kamar haka aka ɗauki mace don haka take yin ado a sa mata jambaki a yi mata wannan kawai ita ado ce a kalle ta a ji daɗi a haka aka ɗau mace sai da musulunci ya zo aka kawo da wannan an ɗauki mace kawai a matsayin wata nauyi ce wata wahala ce kamar wata mota ce da za a yi ta gyara ko kuma kawai ga ta nan ne mota ce ba shan fetur duk wani abin da za a kyautata wa mace ko zani ko ɗan kwali uban yana jin haushi mai amfanin haka domin ƙarshen rayuwar mace zai ji kunya shi ba zai iya yin hidimar da zai mata aure ya kashe kuɗi ba don bai da su kuma in ya batta bai mata auren ba ta je ta yiwo ciki ta samu ɗa ko ya ya ji kunya don haka wannan tunanin ake kaiwa kawai sai mace ta zama ba ta da daraja ba ta da mutunci ko mutuwa aka yi ba ta da gado sai mutum ya haifi 'ya'ya maza da mata amma an zo za a ɗebi kayan a rarraba to ban da mace duk mace ba ta cin gado shine wai har yanzu za a zo a ce mustashriquna da kuma mankiran addini da munafukai na 'yan boko za a dinga wai zargin addini don mai isa za a ba wai mace rabi a ba namiji abu guda a wajen rabon gado da Allah ce lizzakari misal hazulun sayani wannan ma suna yanka da da ba ta da shifa ai sai a tuno wannan saboda haka addinin musulunci babu gatan da bai yi wa mata ba sai dai kawai mu ce Allah ya kara annabi daraja ba dan annabi ba ba mata ba ma maza ma mu ma da yanzu muna nan a taltalba tete amma ga muna cikin daraja da girma mu da mata da ɗaukaka har mace tana rayuwa da namiji tana jin kamar ita da shi kamar ɗaya ne shine ake so ya za a kawo wani abu a majalisa su yarda za a daidaita mata a cikin harkokin mulki ko an ce 'yan majalisar tarayya sun ƙi ko ma ba su ƙi ba Allah ya ƙi mutum da ya ce kawamuna a rijalu kawamuna alal nisa'i ba kokarin da mace da za ta yi ta ce za ta riski namiji ko a ce a ba su manzauni ɗaya ko kaza duk wannan ba zai yi ba saboda haka muna fatan Allah ya sa mata su daɗa gode wa Allah kuma su daɗa tsayawa su rike ganin daraja da kima ta manzon Allah sannan a rike addinin musulunci da sharaɗansa da kyau a kiyaye duk abin da addini ya ce mace ta yi ta yi aure ki biyayya ki ki zauna lafiya rainon yaran ki ki ɗora su a tarbiyya ki duk wani shige shishigi da wata tafiya da wani kutsawa da wani neman aiki da zuwa wani abubuwan da zai bayi ki je ki shiga ki gwamutsa da maza ki nisance shi ba zai zama alheri gare ki ba Allah ka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lillazina la yu'minuna للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم kim Allah ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati haqiqa misalin ga waɗannan da ba sa yin imani da ranar lahira su ne mushrikai masal so misali ne na wato ainihin so muna sifatan muni ta tabbata gare su ma'ana munin ƙin imanin a kansu yake ya tabbata gare su da musibar rashin yin imanin saboda rashin imani da lahira suke yin wauta suke ƙwace suke zalunci suke fashi suke kuma binne 'ya'yayensu an haifi mata suke fyaɗe su ƙwace mata addini ya zo mana da alkhairi Allah mun gode a zamanin da kafin annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama in za ka yi aure mai son ya samu mata ma to in kyakkyawa ce ma ba ma yadda ya aura don wani katon mugu yana nan shi bai da yadda zai samu wannan matar sai ka aura tsab ya zai ma duka ya kwace ta zai kwace ta an ka doku kuma ta bi shi subhanallah kuma ba a boye zai ba zai koma kofar gidansa ya yi shimfiɗa mutane su ta zuwa man murna ya samu kyakkyawan mata kwacen mata ake amma zuwa zai kwace ma mata wanda ma ya leka ya gano mata ka baka yi izini ba yanzu sai ka haɗa shi da folis a je a ladabtar da shi saboda addini amma da kwace su ake mutum yana son mace sai dai ya haƙura in dai ba kasuwa kwace sai dai mai karfi ne kawai ya bi gida gida ya je ya samu mata da karfi ya fyaɗe ya taɓa wacan ya taɓa wacan ya goyi biya bukatarsa shi kenan sai wani lokacin kuma amma yanzu ga shi Allah ya ba bayi furuju dindindin kowa yana da matarsa ba sai ya je ya fyaɗe ba ba sai ya je ya kwace ba kuma kowace mace tana zaune a gidanta lami lafiya ba ta shakka kwace ba ta shakka a zo da ƙarfin tsiya a ƙwace ta don an mai da ita wata ala kaya ce saboda haka wannan shi ne ya ce to wanda suka kafirce wa lahira mugun abin ya tabbata gare su walillahi masalul a'la amma sifa maɗaukakiya ya tabbata ga ubangiji allah domin shi ubangiji ne babu wani abun bautawa sai shi inda duk ka bauɗe kuma dole ka dawo masa wa huwa azizul hakim shi ubangiji ubangiji ne mabuwayi cikin mulkinsa da abin da ya mallaka alhakimu mai hikima kuma a cikin halittarsa ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون Allah ce wala yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim da dai ubangiji Allah zai yi rikon mutane ya zama yana mai rikon mutane da sababin zaluncinsu na sabo da suke yi ma taraka alaiha min dabba da ubangiji bai bar ɗaya ba daga mai diddike a kan ƙasa duk sai allah ya halakar da kowa ya kame da allah zai ta kama mutane akan abin da suke aikatawa na saba masa to allah saburi ne komai bawa ya yi je ya yi allah sai ya kyale shi wani abun ma idan bawan ya yi wani abun sai ka zaci cewar ba za a kai nan da can ba Allah zai kama shi ko zai kifar da ƙasar amma sai Allah ya kyale to da zai kama bayi da abin da suke aikata da ba za a bar da ba zai bar ɗaya ba ba zai bar komai ba a kan ƙasa na daga halitta mai didduke walakin sai dai cewa shi ubangiji wa yi wa khairahum yana jinkirta musu ne ila ajalin zuwa ajali lokaci musamman abun ambato shine lokacin alkiyama ko kuma lokacin mutuwarsu kowa in mutuwarsa ta zo tun daga nan zai fara ganin abin da ya gani fa'iza ja a ajaluhum idan ajalin nan nasu da Allah ya ambata abin ambato ya zo to la yastakhiruna sa'atan Allah baya jin la yastakhiruna sa'atan babu ana jinkirta musu sa'a daya tak wala yastaqdimuna kuma babu Allah yana gabatar da wani abu ko kuma jinkirtarwa ko a gabatar kafin ya zo sai lokacin ya zo Allah kuma zai hukunci kuma zai danki kowanne daga cikin su yi masa hukuncin da ya cancanta da shi wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون Allah dai yana maimaitawa ce suna sanya wa Allah abin da su suke ki shine ‘ya'ya mata da kuma shirka su ma ba sa so a ce ga wani shugaba an ba su ba duk shugabannin nan ba sa so kuma a ce a wulakantar da su to to amma duk su ne wa Allah haka kuma ba sa son 'ya'ya mata sun ce Allah ne da 'ya'ya mata ba sa son a yi musu shirka kowa shi ne shugaba kar a haɗa shi kar a sa ga wani su kuma su ne wa Allah shirka ba sa son a wulaƙanta su kuma suna wulaƙanta manzannin Allah wulaƙanta manzannin Allah kuma wulaƙanta Allah ne shine suna sanya wa Allah abin da duk suke yi wata sifu alsinatu sannan harasansu kuma tana furci da alkaziba ƙarya ma'ana tana siffanta ƙarya ma'ana tana faɗin ƙarya wato ainihin ga Allah cewa shi Allah yana da abokin tarayya anna lahumul husna sannan suna yin ƙarya kuma da harshen su suna cewa aljanna ma da ake faɗa inda ita in har sun koma zuwa Allah yanzu to su aljanna ta su ce kawai ba wani kace na ce ku yi abin da kuka ga dama in har da gaske ne da komawa lahiran da aljannan to muhammadu da yake faɗa to aljannan ma ta su ce haka suke faɗa la jarama babu mamaki lamarin haka yake an na lahumun nara hakika wuta ta tabbata gare su waɗannan wawayen wa'annahum hakika su mufraduna ababen zartarwa ababen bari ne cikin wahala تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الله يشهد hirin zuwa tallahi haƙiƙa na ƙadar sana ila umamin min ƙablika haƙiƙa ya ubangiji Allah an Allah ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai sani wato Musa Allah mun aiko da manzanni zuwa al'ummatai tun gabaninka hazai yana la'umar shaidanu a amalahu sai shaidan ya kawata musu ayyukan ya kawata musu ayyukan su munana suka ɗauka kyakkyawa ne huwa waliyuhu domin waliyuhum domin shi shaɗan shi ne majibancin lamarinsu yau ma a yau a nan a duniya ya jibinci lamarinsu sai yadda ya sa su suke yi sai abin da ya kawata musu suke walahum azabun alim amma ko a lahira azaba wacce take a bar sawar raɗaɗi ta tabbata gare su wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmah wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah ya ce wa ma'amana alaikar kitaba ba mu saukar da littafi ba gare ka ya Muhammadu sallallahu alaika wasallama shine alqur'ani illa litubayyana lahum sai dan ka bayyana gare su wato mutane allazi talafu fihi cikin abin nan da suka yi sabani a cikin sana daga lamarin addini da aqida wa hudan ka bayyana musu hanyar gaskiya addini da aƙida Allah ɗaya ne kuma shi ne abin bautawa ba waninsa ba sannan wahudan kuma shi littafin nan da muka baka shi shirya ne don ka bayyana musu da shirya wa rahamatan da kuma rahama ka bayyanar da rahama da shirya da kaumin ga jama'u yuminuna da suke masu yin imani da shi والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وبنجي الله شيني سوكر دروا daga sama fahaya bihi arda iraya kasa kuma wato ainihin da ruwan nan ba da mauti a bayan mutuwar ta kasa ta bushe ta bushe sai ta yi damshi ta fitar da ganye inna fi zalika hakika cikin wancanan ka na aikin Allah na saukar da ruwa a sama ya jika kasa ta rai la ayatin wallahi akwai aya ce liƙaumin ga jama'u ya ma'una da suke jin wa'azi kuma suke karwa suke lura da shi aya ce da take nuna shiryar tarwa a bisa tabbatar alkiyama da kuma tashi
wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين Allah ya ce hakika abin da yake cikin dabbobi da ni'ima wallahi wato izina ne da wa'azi a gare ku in kun lura da abin da yake tare da dabbobin ni'ima raƙumi saniya da ni'imomin da yake tare da su kuke amfana to wannan abin lura ne da a gare ku sai Allah ya faɗi abin da yake tare da su na ni'ima ya ce nasikum muna shayar da ku ne min ma fi bi'uni abin da yake cikin dabbobin ni'ima mu shayar da ku nonon saniya nonon raƙumi nonon akuya duk muna shayar da ku wato kuma su nonon nan da abubuwan da muke shayar da ku wato suna fita neman bayani harfin da tsakanin fata mai kaushi wadamin da kuma jini labanan halisan sai mu fitar muku da tsakanin wannan fatar tasu da kuma tsakanin jini sai mu fitar muku da tatacce tsarkakakken nono da babu wani wato ainihin gwamutsi da fatar ko kuma gwamatsuwa da jinin don hikima irin ta Allah sai a fitar muku daga jikinsu a fitar muku da wannan sai kuma ya zama to sa'igan halin kasancewarsa mai daɗin shigewa makogoro lisharibina ga masu sha za su sha shi yana shigewa makogoro da daɗi ba taba cewa ga wani yau an kawo nono mai sanyi kana sha kayi sarɗe ya shaƙe ka ba gararararara yake shigewa kana jin daɗi kuma Allah bai inda ya fitar da shi kai kuma ka san da jini da fata da ɓargo da mai amma sai a fitar maka da shi zallan an ta a tace ba tare da gwamutsuwar wani abu daga cikin abin da aka fito da shi daga cikinsa ba kai wannan wannan akwai wa'azi da kuma izina da ya kamata masu imani su yi ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون daga ni'imomin da da muka gare ku ya ku bayi daga cikin kuma ɗaɗayen itace annahailu dadino min samaratin na wal anabi da kuma inabai mun ba ku wannan ni'ima ne kuna jin daɗi tattakhizuna min sakaran kuna rikon dabino ma da inibi ku kwaba su ku jika su jika su ku sha ku yi maye ku ji daɗi wannan aya ta sauka ne gabanin a haramta shan giya ma'ana kuna yin giya da dabino da inibi ku hada ku cakuɗa an sun tsumu shi ne kuke tata kuna sha kuna buguwa inna fi zalika haƙiƙa a cikin wancanan ka ni'imomin da muka yi muku ya ku bayan Allah la'atan wallahi akwai aya ko kuma alama ko dalili a bisa iko da wahadaniya ta Allah amma li ƙaumin ga jama'un da ya nuna suke hankaltuwa suke lura da ƙudurar Allah وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون Allah ya ce Musa Allah tana ya Rasulullahi ambata ga bayi yayin da Ubangijin Allah ya yi wahayi zuwa ɗan wato zuwa zuma kudan zuma Allah ya yi wahayi zuwa ga wahayi na ilhama fa wahayi na ilhama ba na nubuwa ba wato na Allah ya ce muka yi wahayi zuwa zuma alittakhidhi min aljibali biyutan ke zuma ki samu dakuna a cikin duwar wasu shine zaka gari in ka je ka samu dutse zaka samu irin gidan zuman nan Allah ya yi mata wahayi ta samu nan yawwa wa min shajari a wajen wato bishiyoyi ma wato ainihin ki sami wato wajen ɗakuna ta ɗakuna wamin ma ya arashu na da kuma abin da suke yin wato kwana suke zama a ciki na daga wajen zaman mutane misali kamar irin inda suke kwana a ciki ko ɗakuna ko kuma gefen dutse dai inda ake tonan ma allah tabaraka ta laye mata wahayi nan ne za ta dinga ya zama da haka za ka ga inda da ka je ka samu zuma za ka samu waje uku ne wajen nan ko dutse ko jikin bishiya wajen da mutane ko kuma inda su ma zuma za su iya samu su kwana inda suke gadantaka ya arshuna ko gindin danga ko kuma gindin wani garu a cikin kawai kaka za ka gani da za ka ga wani wajen kana shiga za ana zuwa jikin kara ne sai a ga gidan zuma ɗin ta taso ta fara tashi to Allah ne mata izini ya ce ta sauta dinga zama a nan da wahayin Allah wahayi na ilhama na'am ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سنة الله ليتي ثم كلي sannan ke zama ki ci min kulli samarati daga dukkanin ɗan itace ta je ta ci fasulki duk ɗan itace bishiya da fure zuma tana zuwa ta ci za ta ci wannan mai ɗaci za ta ci mai zaƙi za ta ci mai barci duk wani ice da yake duk wani kuma icen da ka gani ina da magani don haka duk wani magani da za a ce wannan magani ne to zuma tana zuwa ta ci wani masana itace yana cewa kowane ice da ka gani yana maganin ciwo ɗari kowane ne wannan amini ba hasin ba za a iya baka wannan maganin basir ne ka je ka sha to kaga wannan a gurin ka hasatan ne lil basir to amma a boyansa ko kuma aminsa yana magunguna ɗari banda wannan na basir ɗin kuma to ita kuma zuma an mata izini allah ya umarce ta da cin kowanne don aka za ka ga zumar daji take shan bamban da zumar da ake ta kiwo in an zaunar da zuma an kulle a wani waje ana zuba mata wasu abubuwa matakaita ne amma an sakin zuma ta tafi yadda allah ya umarce ta tun da wa'ayi aka yi mata tana zuwa ta ci komai da komai in aka samu zumar daji mai kyau mara gani to ita wannan ba magana ta ci komai allah ce ta ci daga dukkanin ɗan itace sannan fasula kike zuma ki shiga subula rabbiki tafarkin ubangijinki cikin neman abin da da zaki ciki ki shiga ko ina zulalan abin horo miki ne na hanyar yadda zaki bi ke ke zuma duk inda zaka gani yanzu zuma in tana neman abinci in ta yo nan ta biyo nan in tana bin nan hanya zaka ganta fur kamar in kana zuwa kauye zaka ga zuma ta taso tana bin hanya kamar titin take nima ita ma saiti take bi ko ina kuma in ta kauce wa titi kuma ta shiga daji tana tafiya ne a sama za ka gansu a haɗe Allah ya kore musu hanya ya kuma tabbatar musu da su ya yi mata izini ta shiga ko ina domin neman abin da za ta ci ya kharjo min buɗo ne an sharabun wato abinci abin sha yana fitowa daga cikin cikinta shine zama kenan ita ita sunanta ƙwarar sunansa nahal shi kuma ruwan nan da take fitarwa ake sha sunansa asal yawwa zuma ƙwarar shi ne nahalu shi kuma ruwan zuman da ake sha sunansa al'asalu mukhtalifun alwano za ka gan shi abin shan nan abin sassaɓawa ne na launoninsa za ka ga wata zumar ruwan zuma za ka gan shi fari tas tas shine ake cewa farar saƙa za ka shi mai haske gare gare da za a zuba shi a kofi sai ka hango ƙasan ma sannan za ka samu wata baƙi kiran ita kuma ta duhu ita ma zuma ce duk ita ce kamar ta ɗinya za ka ganta baƙa kala kala cikin lalwano mutalafa lalwano launoni launoni daban daban take wata kuma ka za ka ganta makuba makuba amma fihi shifa'un linnasi a cikin wato sama akwai waraka ga mutane daga barin cututtuka da lalurori daban-daban ita zuma magani ce duk sanda aka ce wani likita zai ce maka zuma tana da wata matsala to karka yadda ƙarya yake tunda dai Allah gashi shi ya ce fihi shifa'un linnasi wani kuma ya so ya ce maka zuma ciwo ne in ka yarda ka yi radda sai dai abin da isa likitoci suke cewa zuma a nisance ta ita zuma ta hakikar wacce take zuma ita ce take wuyar samu ha'inci yayi yawa mutane suna jika karo su dafa shi su sa sukari ko su samu yar zumar kaɗan don a ji kamshinta su cakuɗa to kaga wannan aka halata da abubuwa wannan kuma ai ba zai zama magani ba sai dai ya zama cuta idan mai ciwon sukari ya sha zumar da aka tsima ta da karo da sula mai zai haifar masa matsala amma gundarin zuma tana maganin ciwon shuga ka ce ɗaya in dai mai ciwon shuga zai samu zuma kuma zuman nan ta hakika ta aka samo ta daga inna zuma ta zuba kuma zuban daji ka sha ta ba za ta cutar da kai ba sai dai ta sauke maka shuganka shi sa za ka ga mai tsoron zuma ya sha shayi da shuga ya sha kunu ya sha shayi da zuma ya sha kunu da zuma ya sha fura da zuma ko da mai ciwon shuga ne in dai zai sha zuma da haka ba abin da zai cutar da shi sai dai ta da sauke masa sannan shan zuma da safe cokali guda da rana cokali ɗaya da daddare a mamacin komai a kwanta a sha cokali guda yana kau da hawan jini kakaf kuma yana maganin ƙwalsa kuma yin haka yana ƙara ƙarfafa ƙarfin ido idan kuma mutum yana da rauni ko wajen iyali in an gama komai za a shiga daki za a kwanta ko ya samu cokali babba bismillah ya cika isha tana maganin wannan matsalar mutum sai ya ji shi gurin iyalansa ya zama zanzan zuma tana magunguna daban-daban allah tabaraka ta'ala sannan tana maganin ciwon ciki tana maganin ciwon kai tana maganin basir tana maganin shawara tana maganin ciwo na ƙashi da kuma ɗaɗɗaurewar jijiya in dai an samu zumar ta haƙiƙa ban ce maka wacce aka gauraya ba kowace ake samun zuma na turawa da ake kiwata ta ta zama buloras ita ba ta iya yin waɗannan magungunan da yawa domin abubuwan da wannan zumar ta Allah da Allah tabaraka ta'ala ya ce fasuliki ɗin nan ki shiga hanyoyi ki nemi abincin ki ci ita bata samu wannan ba zuma waccan da ake kiwata ta babu wannan tare da ita to tunda dai zuma ce aka tsare ta ba za ta samar da wasu magungunan ba ko da za ta samar da wani magunguna amma ba ta cutarwa in dai an samu zumar ko 'yar gwamnati din ce wacce ake ta kamfani in dai an same ta din to za ka ba za ta cutar ba sai dai dai a can kamfanin an zuba siga ko an sa wani abu wanda zai zama to ya haifar da matsala to zuma wato haka take ita magani ce kada wani ya zo ya ce zuma ba magani ba ce ko da mutum yana da fama da ciwon kwannafi ne ko ciwon hunhu ne tana magani idan ciwon hanta ma ya samu mutum ko koda ana shan zuma ana warkewa duk abin da ya shafi ciki inda ya zama za a shata to za a samu lafiya ko mai shan zuma ko a abinci a lemo ko kunu ko kuma ya dan lakata yana sha yana samun karfin ido sosai da kuma karfin ji zuma inda za a shata ana lasawa yara suna sha to ana samun yara su samu fahimta ko babba ne yake shan zuma kansa yana da buɗewa yana fahimta ballantana kuma lakanin nan da muka gani na manya da ake yi baba da ya haife ka ko mama a samu zuma da ɗan yada sababa alakato a ba yaro ya lasa da safe so uku insha Allah za ka gane yaron ya zama mai kaifin basira da ganewa saboda haka dan mu rike a cewa yara mu haka muke yi kullum Allah ya saka su malam babba ko ranar da zai bar duniya sai da ya lasa ran litinin din da malam babba zai ce haka wannan mun gani mun sani shi sa an ce dan mai yara a samu zuma mai kyau a ajiye safe yaran ka kaɗan lallafata musu su sha saboda a samu ka samu yara su dinga fahimta ko jarrabawa haka zo su dinga zuwa na ɗaya in magana kai wa yaro ya fahimta karka je kana zaune da yaro kidahumi baka san yadda za ka yi ba yaran nan sai an tashi da addu'a da kuma irin waɗannan abubuwa sannan ya inganta hadisin da wato ainihin ainihin Aba Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wani mutumin kauye ya zo ya shigo ya sai da manzon Allah sai ya ce ya rasulullahi hankalinsa ya tashi ya ce ga dan uwana can yana fama da ciwon ciki ya kama shi sai maza Allah ya ce maza ka je ka bashi zuma sai ya je ya bashi zuma kuma sai ya dawo ya kuma ce ya rasulullahi na bashi zuma amma cikinsa bai ƙara komai ba sai ciwo annabi ya ce ka je ka bashi zuma sai da suka yi haka so uku ya dawo yana cewa cikin da yana ciwo sai manzo ya tashi zaune ya kalle shi ya ce ka je ka ba wa ɗan uwanka zuma sadakallahu wa ka zaba baɗanu a hika Allah ya gaskiya cikin ɗan uwanka ya karya ba shi zuma ya koma ya kuma bashi yana bashi sai ya warke sai suka to tare garban manzo Allah ya suna ta murmushi ce gashi saboda haka idan ciwon ciki ya fa ya samu a ba wa yara mutum ko babba ne a ba shi zama kada a ce ba za a ba shi zama ba wannan hadisi ne ingantacce da abu sa'id al-khudri ya rawaito shi kuma masu cewa hadisin nan ba haka ba ne don an samu wasu likitoci mustasharikai sun ware hadisan zama da manzo Allah ya faɗa sun karyata su suna cewa bararrau na ne kar ku yarda da wannan hadisin nan ingantacce ne kuma ingancin sama a fili yake idan ba lafiya ciki yana rashin lafiya ya an ba da zuma ba warkewa ake ba ga yaran mu nan jarka jarka muke saboda yan makaranta da yaro ya ce ciki sai a bashi wani yaron ma dan dadin zuma zai zai ce wallahi ciki na ko shi ku bashi cokali daya saboda sai ta zuma tana da dadi na'am inna fi zalika hakika a cikin wancananka wannan hikima ta ubangiji na maganar zaman nan da waɗannan na'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu la'atu wallahi akwai ayoyi na masu tabbatar da ainihin wahadaniyar Allah liƙaumin ga jama'un da ya tafakkaru na suke wato yin tunani cikin aikin Allah